نعم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم ركيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدثاتها فإن كل مهدثة بدئة وكل بدئة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام insha Allah za mu dora akan darasinmu na tafsirin alkur'ani mai girma a cikin suratul ankabut karatunmu na jiya mun kwana ƙarshen aya ta 20-35 bayanai da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi game da mutanen annabi lut alaihi salatu wassalam mummunan aikinsu kira da annabi lut alaihi salatu wasalam ya yi su kadaita Allah da bauta su bar waɗannan miyagun ayyuka su daina fashi da makami da suke yi suka bijire suka yi yunkurin kashe annabi lut alaihi salatu wasalam suka ce idan bai daina ba to shi ma zai bar gari ko a bakin ransa dama wannan sunna ce ta manyan da suka kafirce ma Allah. Allah ya aiko mala'iku su je su yi bishara ma annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam game da haihuwar annabi Isaac. Daga nan su wuce su halakar da mutanen annabi Lot. Mun ji yadda ta kaya tsakanin waɗannan mala'iku da annabi Lot lokacin da mutanen garin suka so su far musu. suka ce suka ce mishi mu manzanni ne lan yasilu ilaik kai ma ba za su iya isa zuwa gare ka ba ma'ana ba za su iya cutar da kai ba balle mu fa asri bi ahlika bi qit'in min al-layl ka kwashe jama'arka wadda suka yi imani da Allah ku fice daga cikin garin a cikin dare illam ra'atak sai matarka ita da mata kafirce ma Allah ta kafirce ma Allah fa innahu musibuha ma asabahum Allah ce duk abin da zai shafe su zai shafe ta haka Allah yake shi ba ruwansa da kai dan annabi ne ko baban annabi ne ka bi shi kawai ka bi shi in baka bi shi ba alakar ku ba za ta amfane ka ba abin da ya faru da annabi Ibrahim kenan abin da ya faru da annabi nuhu alaihi salatu wassalam kenan abin da ya faru da matansu to ƙarshe aka halakar da su Allah ya ce kuma muka bar izna aya abun ɗaukan izna Allah ya ce ga masu wa'astuwa to kaga wanda ya ɗauki wannan layin a yanzu to kaga ai zai ɗauka ne idonsa a buɗe yawa zai ɗauka ne idonsa a buɗe ya ji waɗanda suka gabace shi yadda suka ɗauki layi da kuma abin da ya biyo baya da kuma ƙarshen rayuwa to yau kuma insha Allah za mu shiga isar annabi shu'aib alaihi salatu wassalam eh yan tauye mudu eh eh su ma kafirce ma Allah ga kafirci ga tauye mudu ga fashi da makami eh to dai kowa zai fahimci cewa waɗannan kissoshi Allah ba yana ba mu ne kawai don mu ji labari ya wuce ba ana kissanta mana su ne don mu ɗauki darasi da izna na abin da ya faru a cikin isa to sai Allah ya ce
bismillahirrahmanirrahim wa ila madiyana akhahum shu'aiban فقال يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر ولا تعثوا في الأرض مفسدين فكذبوه فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين الله يتي وإلى مدينة أخاهم شعيبا الله يتي زوا ga mutanen Madiyana Allah yace mun tura musu dan uwansu annabi Shu'aib fakala ya kaumi sai yace ya ku mutane na ubudullaha warjul yawmal akhir ku kadaita Allah da bauta ku yi fatar haduwa da ranar alkiyama lami lafiya warjul yawmal akhir ku yi fatan alkhairi dake tattare da ranar alkiyama wadansu malamai suka ce warjul yawmal akhir ku ji tsoron haduwa da ranar alkiyama wala ta'thaw fil ardi mufsidin kar ku zan masu yada barna a bayan kasa fakazzabuhu Allah ce suka karyata annabi shu'aibu fa akazathumur rajfatu Allah ce girgizan kasa sai ya damke su fa asbahu fi darihim jasimin Allah ce sai ga su a gurfane a marmace a cikin gidajensu haka suratul ankabut ta zo idan ta dauko farkon isa sai ta dauko ƙarshe ga yadda aka fara ga yadda aka ƙare yana daga cikin mummunan ɗabi'arsu da al'adarsu shi ne tauye mudu da suke in dai za a yi alaƙa da kai na awu ne wani abu da za a ɗora a kan skeli ne dole sai an tauye shi dole sai an tauye shi idan an gama wannan kuma a je a tsare hanya a yi fashi da makani a suratul a'raf Allah ya ce wa ila madyana akahum shu'aiba
قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءكم بينة من ربكم قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن من آمن به وتبغونها عوجا واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين الله يتي وإلى مدين أكاهم شعيبا Allah ya ce zuwa ga mutanen Madiyana, Allah ya ce mun tura musu ɗan uwansu annabi Shu'aibu alaihi salatu wassalam. fakala ya kauni sai ya ce ya ku mutane na ubudullaha malakun min ilahin gairuhu ku bauta ma Allah ba ku da wani abin bauta da gaskiya sai Allah wannan shine abu na farko da ake kira da shi hakkin Allah tukunna ya fita kafin a yi maganan hakkin wani hakkin Allah ya fita kafin a yi maganan hakkin iyaye ko hakkin ɗan adam duk manzon da ya zo za ka ji maganar da yake farawa shine ta Allah da bauta shi kadai don wannan dalilin yasa Allah ya halicce ya kauni yace ya ku mutane na ubudullaha ku bauta ma Allah malakum min ilahin gairuhu ba ku da wani abin bauta da gaskiya koma bayan Allah qad ja'atkum bayyinatun min rabbikum annabi shu'aibu yace hujjoji bayyananu sun zo muku daga ubangiji duk abin da zai tabbatar muku da kadaitakar Allah an zo muku da shi duk abin da zai tabbatar muku da cancantar Allah da bauta shi kadai ba abokin tarayya an zo muku da shi qad ja'atkum bayyinatun min rabbikum fa'auful kaila wal mizana ku cika mudu da skeli duk wanda za a mai awu a cika mishi mudu tsakani da Allah wal mizan duk abin da za a dora akan skeli a dora akan skeli na adalci wadda ba a tauye skelin ba zalikum khairul lakum in kuntum mu'minin wannan shine mafi alkhairi gare ku in dai ku mu'mine ne wala taqudu bi kulli siratin tu'idun kar kuma ku dinga zama akan kowace hanya kuna barazana wa bayin Allah kuna kai musu farmaki ku rasar da rayukansu ku salwantar da dukiyarsu wala taqudu bi kulli siratin tu'idun wata sudduna an sabilillahi man amana kuma ku daina kange bayin Allah waɗanda suka yi imani daga hanyar Allah wata buguna ha'iwaja ku daina neman ku ga hanyar Allah ta bauɗe domin duk wanda yake so a yi addini yadda yake so to yana so a yi addinin ne a bauɗe wala tufsidu fil ardi ba'da islahiya kar ku yi fasadi a bayan ƙasa bayan an gyara ta zalikum khairul lakum in kuntum mu'minin ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن وتبغونها عوجا فانظروا كيف كان عاقبة المفسدين الله ce biya ya karshen mabarnata ya kai kun ji jawabin da annabi shu'aib ya musu yanzu a cikin maganar nan akwai bakakin maganganu to shi wanda bai son gaskiya ita gaskiyar ne yake mata kallon bakar magana ce yana daga cikin arzikin da Allah zai ma in ka ji gaskiya ka kalle ta a gaskiya idan aka gaya ma gaskiya ka kalli gaskiyar a gaskiya ya ce to ku cika mudu ku cika skili duk wadda za a yi mu'amala ta dukiya da shi a yi mu'amala da shi tsakani da Allah kar a cuce shi a suratu hud ma Allah ya ce wa ila madiyana akahum shu'aiba
قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير وإني وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين بقية الله خير لكم بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين وما أنا عليكم بحفيظ قالوا يا شعيب قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو, أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد
Allah ya ce wa'ila madiyana a kafin shu'aiba Allah ya ce zuwa ga madiyana mun tura musu ɗan uwansu annabi shu'aibu alaihi salatu wassalam kala ya ƙaumi ibudullaha malakun min ilahin gairuhu ya ce ya ko mutane na ku kaɗaita Allah da bauta ba ku da wani abin bauta da gaskiya idan ba Allah ba wala tanqusul mikyala wal mizan yace musu kuma kar ku dinga tauye mudu da skeli lokacin da za ku yi mu'amala da mutane wajen saye da sayarwa inni arakum bi khairin yace na lura Allah ya wadata ku Allahu akbar kasan mutanen annabi shu'aib alaihi salatu wassalam suna kama da yawa daga cikin manyan kasan nan su su waɗanda Allah ya ma arzikin su ne macutan kasan waɗanda su ne masu dukiyar kasan masu manyan gidajen kasan masu manyan filayen kasan masu kamfanonin kasan kuma su ne azzaliman kasan to, to haka mutanen annabi shu'aibu suke haka mutanen annabi shu'aibu suke haka mutanen annabi shu'aibu suke inni arakum bi khair yace na lura Allah ya muku arziki ya muku wadata wani shi kadai doctor kaga idan abinci ne zai iya kawo trailer hamsin trailer sittin yanzu wannan akwai abin da Allah ya ragar mishi arziki to amma idan aka sauke abincin kowanne sai an ɗan rarrage kafin a sake ɗinkewa alhaji ai ka ji kunya a ce da zalincinka zalincinka na awu ya ƙare akan wadda zai auni mudu goma ko ishirin zalincinka ya kare akan wanda zai zo ya muda zalincinka ya kare akan wanda zai sayi buhu daya ko buhu biyu kai da za ka iya odan jirgin ruwa guda daga wata ƙasa zuwa wata ƙasa to haka ne su waɗanda Allah ya ma goma ta arzikin butulcinsu su ne kuma su ne macuta akan wadda ba su da shi wani mudu ashirin zai je ya auna mudu ashirin zai auna a gun awun sai an cuce shi akwai waɗanda su ba gogaggun azzaluman su a kasuwan awun masu nan ne aikinsu awun inda a auni kayanka su da su zo su auna za ka iya kawo mudu talatin a auna shi mudu ashirin da biyar haka ne ko ba haka ba za ka iya ka zo za ka auni mudu talatin a auna maka in ka je ka auna ka samu mudu ashirin da biyar e shi ne Allah ce wailun lil mutaffifin wailun lil mutaffifin alladhina idza iktalu 'ala an-nasi yastawfun وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين الله يتي ويل للمطففين Allah ya ce narkon azaba ya tabbata ga masu tauye dukiyan bayin Allah idan da su yi awu za su tauye idan kwadago da su yi za su yi tsumbure su tauye lokaci ko su tauye aikinsu idan askeli za a dora za su tauye Allah ya ce narkon azaba ya tabbata ga masu tauye mudu ko sikeli ko waɗanda suke tauye lokacin kwadagonsu. Allazina idaktalu alan nasi yastawfun Allah yace su ne waɗanda in za su auna a wajen mutane to sukan cika mudun a cika musu damdam wani bayan an muda mishi ma zai ce a mai gyara wa idza kaluhum aw wazanuhum yuksirun amma in su za su aunar ko su da su ɗora ma wasu a sikeli yuksirun Allah ya ce sai a tawi Allah ya ce Allah ya zunnu ula'ika annahum mab'usun Allah ya ce irin waɗannan mutanen wai ba su tunanin za a tada su ne liyaumin azim a ranar alkiyama Allah ya ce ba su tunani ne shi yana da mudun awu idan shi zai auna akwai mudun awun da da shi yake auna idan zai aunar akwai mudun awun da da shi yake aunarwa ba zai aunar da mudun awun da yake auna ba Allah ya ce wannan mutumin bayi tsammanin akwai ran da za a haɗu ne idan shi zai auna to babban kwano yake so isa idan shi zai aunar karamin kwano ne wannan fa ma'aunan nan illa man rahimallah saboda ka in shi zai auno zai auni na banza idan shi zai aunar yanzu kuma zai aunar da mai alkhairi zai aunar da wadda ya san ciwon kayansa Allah ya zunnu ula'ika annahum mab'usun Allah ya ce wai waɗanda suke hakan ba su zaton za a tada su ne liyomin azim a ranar alkiyama Allah ya ce to narkon azaba ya tabbata ga masu tauye mudu da suke ne to haka halin mutanen annabi shu'aib mutum shi kaɗansa in ciyarwa ne zai iya ciyar da anguwa guda amma duk mu'amalansa na saye da sayarwa da mutanen anguwan cutansu yake da yawa gidajen man nan da kake gani da yawa da gangan ake bata injin man yadda ba zai bada abin da ake so ba da gangan za a je a shirya a gotar da shi saboda ka idan kana so a baka lita ɗaya ba cikakken lita ɗaya za a baka ba wannan guntu-guntun da ake tarawan shi kuma idan an gama za a cire kudinsa a je a ɗan rarraba ai mai gidan mai kaji kunya in aka ce dan a daidaita sahu zaka cuta kaji kunya in dai aka ce dan a caba gidan man ka zai zalunta ai arziki bata ma rana ba eh idan aka daidaita kan famfon in aka daidaita kan famfon dan wannan drop da zai fadan da ya fada a da ya fada a tankin customer to gwanda ya fada a asusunsa za ka samu kaso saba'in cikin ɗari na duk masu shan mai a gidan man daga 'yan adaidaita sahu ne 'yan a caɓa sai irin masu ƙurƙura da sauransu kuma a ce a jikin waɗannan mutane kake tatsansu bayan miliyoyi ko biliyoyi da Allah ya baka ai kayi asara a rayuwa to haka mutanen annabi shaibu suke su da Allah ya ba mu arzikin su ne azzalumai akan talakawansu shi ne ya ce musu inni arakun bi kai wala tankusul mikyala wal mizan kar ku tauye mudu kar ku tauye skeli inni arakun bi khairin yace na lura Allah ya wadata ku ai ka wuce wadda kuma zai yi au ai ka wuce dan adaidaita sau alaji ka wuce dan ataba ka bar sauran man ɗan a caɓa ya shiga cikin dukiyarka? ka bar sauran man ɗan a daidaita sau ya shiga cikin manka? jama'a haka ne ko ba haka ba shi yasa mutane in za su sha mai lalume suke wani gidan mai ne litansu ya fi kyau to da yawa waɗanda litansu ba kyau in da gangan ake shirya wannan cuwa-cuwan kuma idan kun ci wannan sauran abun da litan ya rage kun ci banza kira? ha ina ina alhaji za a dawo da shi na rantse da Allah za a dawo da shi eh za a dawo da shi za a dawo da shi eh yanzu ba ga masu abinci da suka boye ba eh eh eh dan wannan gosulo da aka samu na abincin bai tashi yadda suke tsammani ba duk hankalinsu ya tashi malam ina gaya muku wallahi ba a taba ɓoye abinci a arewacin najeriya irin yanzu ba nan nan ba azzalumai sun gama tanadinsu allah sai ya kawo gosulo a cikin abu haka ne kai idan ka ji irin wadda suka ɓoye abinci ina gaya muku abincin da aka noma a arewacin Najeriya rabinsa yanzu yana sito an ɓoye shi suna jira su gana wa mutane azaba ai ka ji kunya dubban buhuna na shinkafa ko masara ka je ka ɓoye me kake nufi me kake nufi me kake nufi kuma abin da zai baka mamaki ba fa yan kasuwan ba ba fa manoman ba har fa gama garin mutane wala su sun sai abincin nan sun ɓoye akwai waɗanda gidajensu na zama suka sayar ya kama haya ya je ya sayi abinci ya ɓoye wallahi wallahi akwai waɗanda gidajensu suka sayar suka sayi abinci suka ɓoye saboda in ta yi tsada su fito da ita eh eh wallahi malam eh muna cikin ramadan ku yi ta'addu'a Allah ya saukar da abinci ku yi ta'addu'a Allah ya saukar da abinci duk mai mugun nufi akan al'umma Allah ya durkusar da shi suna nan sun bawa abinci suna jira su gallaza wa mutane har kuma an lakana wa mutanenmu wai wannan saukan abincin ba alkhairi bane ba alkhairi bane ba alkhairi bane eh wai wannan saukan abincin ba alkhairi bane to yanzu wannan farfagandan kuma an fara jefa ta a tsakanin mutanenmu wai watan tashin abincin shine alheri ku yi ta'addu'a ku yi ta'addu'a kuna kaskantar da kai eh eh kowa ya dunkule kudinsa ya je ya sayi abinci ya ajiye ya je ya sayi abinci ya ajiye Allah ya ƙara saukar mana da abinci Allah ya ƙara saukar mana da abinci wadda ya ajiye je cikayensa ba shi kenan ba eh amin kuma ina gaya muku wato akwai wata kofa da waɗansu malamai ke buɗewa wadda waɗannan mabarantan suke fakewa da ita al'itikar shine ɓoye abinci lokacin da yake wahala ko ake bukatarsa sai aka ce to idan kaka ne lokacin da ya wadata ya yi sauƙi ba laifi ka saya yanzu a najeriya yaushe ne lokacin sauƙi mun fi shekara uku a ƙasan nan kakan ma babu ita kakan ma ba ita ba za ka bambance farashin lokacin tsadan da ake noma da lokacin da aka yi girbi ba haka ne ko ba haka ba ne to yaushe ne lokacin kakan da za a ba wa mutane fatawa su yasu ajiyar ina kakan ai dai a Najeriya muke yaushe ne ta yi arhan da har fatawar za ta ba da dama a saya aji wannan abincin da suka ɓoyen fa wallahi kaso biyu cikin uku a gona suke saye shi suka yi sto ba ma fa kasuwa suke zuwa saya ba a gona suke saya abincin a yanke a ɗure daga wajen ba fa kasuwa da suka yi ba sto za a je a ajiye to ina kakan ina kakan abincin duk wannan abincin da yake sto din sunan kaso biyu cikin uku wallahi a gona suke zuwa su sayi shi to ina ce idan aka noma aka kawo yayi sauki ne ake maganan kakansa to wadda aka saye daga wajen girbi aka je aka boye a sto ina kakan take saboda haka in zaka yi fatawa sai ka kalli yanayin da ake ciki yaushe ne a shekara ɗaya biyu ukun nan abincin ya wadata da har za a ba mu wani fatawa ya saya ya je ya ajiye yaushe ne kullum mutane a cikin kukan abin da za su ci suke to baɗi ma wani ya je gonan ya saya Allah ya saukar da shi eh to wannan shine ɗabi'a da halin mutanen annabi shu'aib akwai wanda ya kawo kes ɗin sun je sun saya sun tara ta sauka da suka buga lissafi sai suka ga da su tafka asara wallahi baki da baki yake gaya mu bayan ya gama bayani ya ce malam a samu a addu'a na cewa ko harafi ko harafi ku saku addu'a to in na saku addu'an ta yi tsada kenan ku sayar ai yadda kuka yi ta sayanta a shekara biyu ko uku dubu goma sha dubu kaza kuka yi ta sayarwa tamanin casa'in yanzu ma ku rungumi wannan ƙaddaren ku sayar ku sayar eh eh to haka ne wadda zai iya cika sto ɗaya biyu uku da shinkafa ko masara mawadaci ne ko ba mawadaci ne dukiyarka nuna ƙarfin dukiyarka akan talakawan garinku ai ka ji kunya ai arziki bai maka rana ba wallahi arziki bai maka rana ba to shine annabi shu'aib alaihi salatu salam yake cewa wa inni arakum bi khairin yace na lura Allah ya wadata ku wa inni akhafu alaikum azaba yawmin muhin yace ina jiye muku tsoron azabar wani ini da za ta muku riga da wando ma'ana za ta kewaye ku ta ko ta ina wa ya kaumi yace ya ku mutane na awful mikyala wal mizan bil qist ku cika mudu da skeli wa mutane da adalci wala tabkhasu nas ashiya'ahum kar ku tauye wa mutane dukiyarsu wajen hada-hadar ku wala ta'thaw fil ardi mufsidin kar ku yada barna a bayan ƙasa sai yace musu baqiyatul lahi khairul lakum in kuntum mu'minin abinda Allah ya ba ku na halal dinku shine mafi alkhairi gare ku in ku mu'mine ne wa ma ana alaikum bihafiz yace amma ni ba mai gadi bane akan ku bazan yi wa'azi kuma in dinga bi shago shago in ga an yi aiki da wa'azi ko ba a yi aiki da shi bakiyatullah shine abinda Allah ya baka na halal ɗinka yace kairul lakum in kuntum mu'minin shine mafi alkhairi gare ku inda ku mu'minai ne ai Allah ya muku goma ta arziki harkar ku sana'ar ku kasuwar ku sai ya zama kuma al'ummar ku suna samun rangwame akai mutumin da ya sayi taliya a naira dubu takwas aka zo aka taya ta dubu goma sha uku ya ce ba zai sayar ba he dubu goma sha bakwai akwai tausayi a kansu kuma a garinsu to duk suna nan an ajiye ta sto-sto meye faduwa abinda ka saya dubu takwas ka sayar da shi dubu goma sha biyu ka faɗi eh annabi ya yi addu'a ma wadda zai saya a sauƙi ya sayar a sauƙi alaihi salatu wasalam shi ne ado shi ne ado amma ka yi dukiya dukiyarka ta matse bayin Allah ai dukiya ba ta yi rana ba ai dukiyarka ta zama inuwa wa bayin Allah idan abinci ake sayarwa duk wanda zai zo saya a gunka zai samu sauƙi zai maka addu'a Allah zai masa kayya da alkhairi to haka wadda Allah ya wadata ɗin sai kaga kuma a jikin talaka wanda ake so su samu sauƙi tattare da dukiyarsa a nan suke samun tsanani a nan suke samun tsanani in Allah ya yarda komi zai daidaita a ƙasar nan in Allah ya yarda komi zai daidaita mu yi ta addu'a mu yi ta roƙon Allah Allah mai tausayin bayi ne Allah mai tausayin bayi ne in dukiya ce kuma za ta zo ta wuce alhaji in ma dukiyarka ba ta ƙare ba kai da ka ƙare kai da ka ƙare idan kujera ce kake ganin kana da ita idan baka tafi ka bar kujeran ba za ta tafi ta barka ma inda kum yanfadu wa ma inda Allah baq duk abin da kuke da shi Allah ce zai kare abin da ke ga Allah baya kare qalu ya shu'aibu sai suka ce mishi ya shu'aibu as-salatuka ta'muruka an natruka ma ya'budu aba'una yanzu waɗannan salloli da muka ga kana yi wannan addini da muka ga kana yi shi ne yake umurtanka ka hana mu bautan abinda muke bauta? ka hana mu bautan abinda iyayenmu suke bautawa? au an naf'ala fi amwalina ma nasha ko kuma kar mu yadda muke so da dukiyarmu suka ce ai kudinmu ne wanda zai siya ya siya wanda ba zai siya ba ya bari to ƙarshe aka yi ta wannan turka-turkan suka ƙaryata annabi shu'aib alaihi salatu wassalam shi ma suka yi yunkurin kashe shi idan ma duk lokacin da ka hau layinsu haka ne idan su ga za ka zama musu alaƙaƙai sai a ce to a yi ƙoƙari a kawar da shi eh to shi yasa su da Allah ya zo halakar da su shankiki ya ce nau'i uku na azaba Allah ya haɗa musu na farko jijjiga shine anan Allah ya faɗa fa asbahu fa kazzabuhu fa akazathumur rajfatu shine gari ƙasa ta ɗauki rukukukukuku sannan sai tsawa ya biyo baya wa qala al mala'u alladhina kafaru min qaumihi la in ittaba'tum shu'ayban الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين a suratu hud kuma yace walamma jaa amruna najjayna shu'ayban walladhina amanu ma'ahu bi rahmatin minna
نجينا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا وأخذت وأخذت الذين ظلموا الصيحة الصيحة.
فأصبحوا في ديارهم جاثمين wannan jijjiga da girgizan kasan yana faruwa tsawa kuma tana afkuwa to dama kuma akwai fakazzabuhu fa akazahum azabu yawmiz zulla nau'i ukun nan Allah ya hada musu wani girgije ne yazo kaman hadiri ya rufe garin an yi zafi da suka ga wannan girgije sai suka nemi mafaka sai da suka shige ƙarƙashin inuwar duka Allah sai ya narkar da shi ya zama wuta sai ya zubo musu yana zuban ana girgizan ƙasa ana wannan tsawon abinda aka ma masu tauye mudu ke shi yasa irin masu tauye mudu irin masu cin riba suna nan ko mutuwa ba su gamawa lafiya ne saboda su sun kare rayuwarsu ne akan zaluntan bayin Allah ishe sa haka doktor mutum zai tashi ranar alkiyama gaba ga Allah ya ga ɗan gwangwami ɗaya na masara an kirgo ladan an bashi ɗan rabin gwangwami na gero duk waɗanda suke rage maka mudun nan duk za a tattaro ma kayanka kuma da salloli za a biya da salloli biya mai kyau biya mai kyau
يوم يجمعكم ليوم ذلك يوم التغاب ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم to yana daga cikin abinda kuma Allah bayi bari shine wannan tauye mudu da suke yi al'umma takan fada cikin masifa masifa mai tsanani a sanadiyarsa annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi magana akan waɗansu abubuwa guda biyar yawwa lam tashar alfahishatu fi qaumin qattu hatta yu'linu biha إلا فشا فيهم الطاعون والأوجاء التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا النبي يتي الفاشا بذات بينا أتكان متانيبا har su bayyanar da ita ana aikata ta a fili ana aikata ta illa fa shafihi mutta'un annabi yace face wannan al'ummar annoba ta fantsama a cikin su wal auja'ul lati lam takun madad da kuma cututtukan da ba a yi su a baya ba fi aslafihim alladhina madaw a cikin iyaye da kakanni da suka shude sai ku hadu da ciwo wanda inda za a ta da iyayenku da kakanninku ba su san wannan ciwon ba to wannan yana daga cikin abun da zina maɗigo luwaɗi da dukkan dangin alfasha ke haifarwa walam yanqusul mikyala wal mizan annabi ya ce kuma ba za su tauye mudu da skeli ba mudu da skeli ba wala yankusul mikyala wal mizan illa ukizu bisinin annabi ya ce ba za su tauye mudu da skeli ba face an jarabce su da fari wa shiddatil ma'una da tsadar rayuwa wa jawri sultani alaihim da hada su da azzalumai shugabanni e zalincin shugabanni a kansu annabi ya ce in dai da su tauye mudu da sikeli annabi ya ce to da su ga waɗannan abubuwa uku fari amfani ana dab da zai kai sai ruwa ya ɗauki sai ƙwari su bayyana su lalata shi sai a samu wata annoba na biyu shiddatil ma'una tsadar rayuwa abinda ɗari biyar zai saya ma in kasa dubu ma ba zai saye shi ba ya ce wa jauri sultani alaihi za kuma su ga zalincin shugabanni a kansu haɗa ku da shugabanni wadda ba san Allah ba eh eh ba sa tunanin haɗuwa da Allah to yana daga cikin abin da tauye mudu da sikeli yake haifarwa kuma ya shafi dukkan tauyewa ba ya tsaya a aune ko auna shinkafa ko masara ko ɗora su akan sikeli ko nama da za a auna ba ko lokacin aiki ne na ofis ka tauye ka shiga cikin wailulil mutaffifina haka ne mintuna awowi da ka yanke na aikin ai kudin da ake biyan ka albashin dukiyar al'umma ne dukiyar al'umma ne saboda ka lokacin da ka yankin za a cire musu su ranar alkiyama warai da gaske warai da gaske duk awa ɗaya da ka rage wallahi yana lissafi oke dama na masu awun ne eh a to bai tsaya akan abu ba at taqfid duk wani abu da za a tauye daga ka'idar da aka yi shi ya shiga karkashin wailul lil mutaffifina saboda ka inda za a dauki dan kwadago ya je yayi noma daga karfe 8 zuwa karfe 3 sai ya tashi karfe 3 saura minti biyar ya tauye mudu kuma wannan minti biyar ɗin zai biya ranar alkiyama to kaga azzalumin ai suna da yawa Allah ya samu dace Allah ya ce fakazzabuhu suka ƙaryata annabi shu'aib alaihi salatu wassalam fa akazat humur rajfatu sai girgizan ƙasa ya halakar da su fa asbahu fi darihim jasimin Allah ce sai suka wayi gari a gurfane a marmace a cikin gidajensu duk gidan da ka leka ga sunan duk mutanen gidan kowa ya mutu a durkushe tsawa da girgizan ƙasa ta halakar da shi to ka dubi aikin da suka yi ka dubi ukubar da Allah ya musu ita kuma wannan dukiyan ko abun arziki kai da ita abinda ya rage fa a duniya za ka bashi shine shine saboda ka dukiyarka ta zama inuwa ga bayin Allah ta zama rahama ga bayin Allah ka yi shimfiɗa ma kanka shimfiɗan da zai amfane ka gaba ga Allah a ranar alkiyama amma in ba wannan ba duk hanyar da kaga za ka bi da dukiyarka ka yi ba ga ƙaruna ba ya ai dukiyarsa ya yi amfani da ita ya shiga wuta da kafarsa shi dukiyarsa ta kai shi wuta dukiya da ita ya fada da musulunci ga wancan mutumi mai mulkin da ya fada da annabi ibrahim allah ce an atahu lahul mulk don ya ga Allah ya ba shi mulki shi ma mulkin ya kai shi wuta to duk dama da Allah ya baka kai kuma ka yi amfani da ita wajen neman lahira wa ba ta gifi ma a takan lahu daral akira
وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين وابتغ فيما أتاك الله الدار الآخرة كنيمي جدا اللاهرة دا أبن دا الله يباك ندوكيا ولا تبغي الفساد في الأرض كركنيمي يمبرنا da arziki da Allah ya baka kuma da suka zo mai nasiya suka ce wa ahsin kamar kama ahsana Allah ilaik ka kyautata wa mutane yadda Allah ya kyautata maka baka da matsala na wajen zama baka da matsala na motar da zaka shiga baka tunanin yaya ƴaƴanka da su yi karatu baka tunanin wani cikin iyalanka in bayi da lafiya yayi za a yi kai jinyansa Allah ya ma goma ta arziki ko bai maka ba to me yasa kuma su kuma jama'a baraka kyautata musu me yasa baraka kyautata musu me yasa baraka kyautata musu wa ahsin kama ahsana Allahu ilaik ka kyautata wa bayin Allah yadda kai ma Allah ya kyautata maka Allah ya samu dace jama'a sai mu kwana sai kuma gobe in Allah ya kai mu sai mu zo mu dora وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك